أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نادي هكرا دقو ديا دقلي هدو دا أربعين دا هدو وان دي زو دي دي دا تلاتين دا ديا قوات ما سكر باتا وندو Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku. Ko? Don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Miyaci. A nan cikin fadar Gombe, fadar jihar Gombe a kan titin mai tama Yusuf Sile a nan cikin anguwar Bolari. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun kwana a nambar aya ta bakwai. kuma a kanta ne za mu tashi saboda jan da alaran maye mana jiya ba mu riga muka karasa jawabai da bayanai da muke so mu yi akan waɗannan ayoyi ba da haka alaran ma zai ƙara ja idan lokaci ya ba mu mun kammala mu shiga ja na gaba in kuma bai ba mu ba zuwa gobe sai mu ja na gaba alaran ma mai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa jiya ya yi umarni wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ziyadatil imani wal a'mali cewa su ƙara imani kuma su ƙara ayyukan kirki inda qaulihi ta'ala aminu billahi wa rasulihi a gurin faɗin Allah da ke cewa ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon Allah ai isdadu imanan ala imani ku ƙara imani akan imaninku wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi kuma sannan ku ciyar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ku masu maye gurbin wasu ne a kai kamar yadda muka faɗa ita dukiya wato khalafan ne an khalafin wane ya gaji wane su wane su gaji su wane har zuwa ranar da Allah madaukakin sarki zai gaje ta kuma gaba daya wasu su maye gurbin su wane wasu su maye gurbin su wane da haka da haka har zuwa lokacin da Allah zai gaje wannan dukiya gaba daya da haka shi yasa Allah ya ce fa amal ladina amanu minkum wa anfaqu lahu ajlahum ajrun kabir waɗanda suka yi imani da Allah a cikin ku kuma suka ciyar to lalle suna da lada wanda yake mai karamci mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'minid da'if sai ce wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wa la taqul law fa inna law taftahu amala shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini mai karfi ya fi mumini wanda yake mai rauni al-mu'minul qawi wanda yake mai karfi mumini ya fi alheri kuma ya fi soyuwa a gurin Allah sama da mumini mai rauni malamai da suka zo fassara fassara mumini mai karfi suka ce shine muminin da bayan imani to yakan yi kazar-kazar kuma wajen ya nemo yadda zai ya rayu kuma sannan ya taimaki addininsa ina fata an fahimci magana wato shi bai zauna ci ma zaune ba bai zauna kallon alama maulahu ba bai zauna ya takaffafun nasa ba wato yana miƙa hannu a bashi a'a yana dagewa ya nema bayan ya nema ya wadata kansa da iyalansa kuma ya nemi ina addininsa yake neman gudunmawa da agaji da tallafi ya je ya kai wa addininsa wannan gudunmawar da wannan tallafin da wannan agajin to wannan muminin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun wa ahabba ila allah min almu'min ad-da'if ya fi alheri kuma ya fi soyuwa a gurin allah sama da muminin da yake mai rauni ne wanda baya iya yin kazar-kazar ya nemi yadda zai yi ya kuma nemi yadda zai da addininsa wancan na farkon ya fi shi alheri to amma da ke dukkan su mu'minai ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya marmaza ya ce wa fi kullin khairu a cikin kowanne daga cikin su akwai alheri sai manzon Allah ya tsara cewa ihris alama yanfa'uka kayi kokari ka tashi ka zage wurjanjan afijajan kayi abin da zai amfanar da kai ka nemi abin da zai amfanar da kai ta hanyar neman ilimin addini don karka zauna da jahilci ta hanyar yin ibada don karka zauna ka zama wato wani irin gakanan gakanan ta hanyar fita kwadago fita aiki don ka sami yadda za ka yi da rayuwarka karka zamanto ka jinginu da wani ihris alama yan fauka maza Allah ya ce wala ta'jaz karka gajiya wala taqullau kar kuma ka zo abu ya ka nema sai baka samu ba sai ka ce ka inna ma da kaza nayi da a ce kaza da kaza sai manzo Allah ya ce fa inna law taftahu amala shaytani law din nan da take gani ki ne mabudi ne na aikin shaytan kana cewa law kaza din nan shikenan shaytan ya dafu maken gamar ka kawai yayi gaba da kai an gane magana da kyau ko sai manzo Allah ya ce ka ce kul ma sha Allahu ka ce a haka Allah ya so haka Allah ya kaddara ban samu abin da na nema ba ko ban samu cimma burina da bukatata ba Allah haka ya tsara haka Allah ya tsara an gane maganar da kyau ko dan haka yace wa anfaqu mutanen da suka ciyar lahum ajrun kabir suna da lada wanda yake mai girma sai Allah ya ce wa malakum la tunfiquna fi la tun la tu'minuna billahi me ya same ku ko kuma me dalilin da zai sa ba za ku yi imani ba da Allah war rasulu yad'ukum ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kwarma muku kira yana kiran ku zuwa ga musulunci li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijin hadisi ya tabbata wani sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa manzon Allah yanzu kenan ya rasulullahi mu kenan bayan mu babu wasu mutane wanda za su samunto masu imani masu ainihin wato daraja da kima da martaba mu ne a kanmu duk wannan ya ƙare sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa akwai waɗanda za su zo nan gaba bayan ku imaninsu yana da wata martaba ta musamman sama da taku an gane magana da kyau ku imaninsu yana da martaba sama da taku ya ce domin ku abin da ya sa za ku zama masu imani gana a tsakankaninku za ku yi tambaya a ba ku amsa za ku buƙaci wani abu na ƙalubalantayya cewa idan ban yi ba ba za ku yi imani ba kuma a yi muku ya sa ku yi imani haka ne ko ba haka ba akwai wanda suka sa sanda ainihin wato wata ya sauko sannan suka yi da suka yi imani akwai wanda raƙuma ta yi magana a gabansu wannan dalilin yasa suka yi imani akwai wanda damu jama'a damu ya yi magana a gabansu an gane maganar da kyau ko akwai wanda nama dafaffe aka kawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace karkace ni akwai guba a ciki jama'a an fahimci maganar da kyau ko akwai waɗanda tafiya aka yi kamar yadda Mu'azu dan Jabal ya faɗa karanta littafin muwadda na Imam Malik manzo Allah ya ce idan kun ce can gaba ya Mu'azu akwai wata rijiyar da za ku samu babu ruwa sosai a gurin a cikin rijiyar kar ku taba ta sai na zo da suka je rijiyar sai wasu suka yi zarbabi sai suka taba ruwan maza Allah da ya iso sai ce ba na ce ko kun gari jiyar kar ku taba ba suka ce haka ne yace ina wani abin ne da ka kwarfa yace gashi kai ma wani ina yace duk ku dawo da shi cikin rijiyar suka dawo da shi irin kududdufi ne wanda daga waje zaka iya diba ka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannunsa a cikin kududdufin a wata ruwaya aka ce sai ya ɗebi ruwan cikin kududdufin yayi alwala da shi sai ya tsoma hannunsa a ciki wallahi sahabbai suka ce tsakankanin yatsun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke ganin ruwa yana gudana kamar ruwa yana fitowa daga kasan wani dutse ko kuma tsakanin wasu duwatsu haka haka ruwa ya dinga bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah yana zuba cikin wannan rijiyar sanda ya cika ta dam kowa ya ɗiba ya sha yayi wanka kuma rijiyar aka tafi aka batta a cike da ruwa sai manzon Allah ya je ya ce yushiku ya mu'azu ya ce mu'azu zan gaya maka yana dab da in Allah ya sa in ɗalibika hayatun in rayuwa ta tsawaita a gare ka an tara ma hahuna qad muli ajinana zaka ga wannan gurin ya cika da lambu wannan gurin wani zabgegen lambu za a yi a duniya wanda ba a taɓa yin irinsa a girma ba ko malamai suka ce wannan gurin yana nan yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka abin ya faru da gurin an gane maganar da kyau ko to kaga duk sun ga abubuwa waɗanda suke sa su su yi imani da Allah su yi imani da musulunci su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma waɗanda suka zo daga baya kamar iri na irinka mu karanta abun muka yi a littafi amma muka yi imani to sai manzan Allah ya ce imaninmu mu da muka zo daga baya yana da wata kalar daraja ta musamman wanda hatta sahabbai ba su same ta ba kaga mu ma ai mun dan more ko eh mu ma ai zamu dan bubbuda haka ko ina fata an fahimta to kuma ka lura da wannan maganar ba cewa aka yi mu yanzu mun fi sahabbai imani ba ka kiyaye wannan maganar amma wata miza wata daraja muka samu wanda su ba su same ta ba a cikin me a cikin imani an gane maganar da kyau ko amma imani ba wanda ya isa ya fi sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan kan ka'ida ce Allah ya kafa manzan Allah ya kafa ko aikin alheri kai idan sahabi yayi rabul rabul rabul rabul naka sai ya fi ka lada kamar yadda hadisi manzan Allah yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbai sahabbaina fa wallazi nafsi muhammadin biyadihi na rintsi da ran wanda ran annabi muhammadu ke hannun shi law anfaqa ahadukum ahadukum mithla uhudin zahaban da a ce wani daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari yayi sadaka da iko kyauta ma balaga menene mudda ahadihim wala nasifa maza Allah yace wallahi bai isa ya kai tafin hannu na sahabi na masara ko dawa ko shinkafa ko wake ba wala nasifa ko kai ko rabin sa rabin tafin hannu sahabi ya ciyar ya taimaka wa addini da shi to kai idan ka ciyar da kwatankwacin dutsen biman nan na zinari ba za ka kai hilada ba me dalili saboda imanin ku ba da ba ɗaya bane ya fi ka imani ya fi ka takawa ya fi ka tsoron Allah ya fi ka komai da ka ba ranar da za ka yi aiki ka kamo shi ko kuma ka fi shi jama'a ana fahimtar magana da kyau ko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan da haka yace wa an wa anfaqu suka ciyar lahum ajrun kabir sai yace wa malakum la tu'minuna billah to me zai ma hana ku yin imani da Allah war rasulu yad'ukum ga annabi yana kiran ku litu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minina hakika ya rike alkawari tsakaninku da shi in kun kasance mu'minai jiya mun yi bayani dangane da maganar mithaq din nan da kuma bambanci na fassara da malamai suka yi Allah ya ce huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shine ya saukarwa bawansa ayoyi wanda suke bayyanannu liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nuri dan ya dinga amfani da waɗannan ayoyin wajen fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na musulunci daga cikin duhun shirka zuwa haske na imani wa inna allaha lalle Allah bikum dangane da ku lara'ufur rahimun lalle Allah maɗaukakin sarki mai rangwame ne kuma mai ainihin wato jin kai ne ina fata an fahimci magana ubangiji subhanahu wata'ala sau da yawa yakan ce yana ƙoƙarin turo ayoyi ne don ya fitar da mutane daga cikin duhun kafirci da duhun ainihin wato zalunci da duhun bid'a zuwa ga hasken sunna da kuma hasken musulunci na fata an fahimta yasa a ƙarshen ayatul kursi da ya kammala da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm na'am na'am na'am na'am na'am sai kuma yace na'am
قد تبين الرشد من الغي mm.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها na'am والله سميع عليم sai kuma me الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور mm. wallah والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات mhm أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ikraha fi dini babu tilas a cikin addini ma'ana ba wanda za a tilastawa cewa sai ya shigo addinin musulunci yasa ka'ida ko wani ne yazo zai musulunta sai an tambaye shi wani ne ya mar barazana ko kuma a radin kansa ne saboda a musulunci ba a danna mutum da karfi a ce sai ya shiga addini amma kuma idan ka shigo musulunci to kuma akwai ikraha fi dini a nan ma'ana dole kai sallah dole kai azumi dole kai zakka dole kai hajji idan dai Allah ya hore maka hanyoyin waɗannan abubuwa an gane magana da kyau ko amma kafin ka shigo ba wanda zai tilasta ka sai Allah ya ce qad tabayyana rushdu min al-ghay haqiqa shiriya ta ta bayyana daga bata Allah ya ce faman yakfuru bi taguti wanda ya kafurce wa tagutu wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa yayi ruku da igiya mai karfi lam fisama laha wanda ba za ta tsinke masa ba wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne sai Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani majibincin lamarin masu imani yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri yana fitar da su daga cikin duhai zuwa ga haskoki ko haskaye ko haskakkaki me jam'in haske da Hausa haskoki ko na fata an fahimta yauwa yana ainihin wato fitar da su daga duhu zuwa ga haske an gane magana da kyau ko yukhrijuhum min zulumati ila nur sai Allah ya ce wallazina kafaru su fa kafirai awliya'uhum at-taghut majibinta lamarin su sune taghut yukhrijukum minan nuri ila zulumat su kuma suna fitar da su daga hasken imani da aqida zuwa ga duhun kafirci da shirka ina fata an fahimta yukhrijukum minan nuri ila zulumat minan nuri ila zulumat sai Allah ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne yan wuta kai Allah ka tsare mu daga yan wuta mana Allah ka tsare mu daga shiga wuta karara fa ka ji ula'ika ashabun nari babu wani kauce-kauce kawai waɗannan su ne ‘yan wuta kun fi ha khaliduna Allah ya ce wallahi za su dawwama a cikinta an gane magana da kyau ko to shi yasa za ka ga wani lokaci Allah madaukakin sarki sai bayyana irin aikin da yake yi na ainihin wato fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske wani lokaci Qur'ani alaramma بسم الله الرحمن الرحيم na'am ألف لام را mm.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam ra alifun lanjaye ra alu lanjaye ra na fata an fahimta ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min zulumati ila nur littafi ne muka sauke zuwa gare ka dan ka fitar da mutane ta hanyar wannan littafin na fata an fahimta ka fito da su ka zago su ka zakulo su min zulumati daga cikin duhu ila nur zuwa ga haske na fata an fahimta don haka wannan littafi ya zo ne shi yasa idan ka ganka a cikin duhu to ba ruwanka da qur'ani in ka ganka cikin bid'a ba ruwanka da qur'ani in ka ga ka rasa inda zaka sa kanka ba ka da alaka da qur'ani ne wallahi domin inna hadhal qur'ana
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا na'am وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki ya ce inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga wannan da take mafi miƙewa mafi tsayuwa mafi daidaituwa wannan kalmar cewa al-aqwam yana nufin duk wani harka ta musulmi idan mutum yana tare da qur'ani Allah zai miƙa masa da ita wallahi harkar addinin ka za ta miƙe harkar kasuwar ka za ta miƙe zamanka da iyalanka zai miƙe zamanka da abokan zama zai miƙe kai wallahi hatta lafiyar jikinka sai ta miƙe duk abin da ka sa a gaba in dai kana da alaka da qur'ani wallahi sai ya saiti da izinin Allah ya hadi lillati hiya aqwam sannan ba wannan ba wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati sannan yana albishir wa mumine waɗanda suke aikata aikin arziki anna lahum ajran hasana lalle suna da lada ajran kabira jazakumullahu khairan anna lahum ajran kabira lalle suna da lada wanda yake mai girma an gane maganar da kyau ko wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima waɗanda kuma ba su yi imani da ranar lahira ba Allah ya ce su ko wallahi na musu tattalin azaba mai raɗaɗi wannan duka qur'ani ne yake mana kai a wani guri Allah cewa ya kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah ya ce kitabun littafi ne an zannahu ilaika wanda muka sauke maka shi mubarakun mai dimbin albarka kaga ko mai karanta shi ai ya kamata ya albarka ai ko mai alaka da iko ya kamata ya albarka ai ko me yasa saboda littafin yana da dimbin albarka a tattare da shi albarka wallahi in kana karanta qur'ani malam kana da alaka da qur'ani kana jin fassara alqur'ani kana karanta shi kana sallah da shi kana nafila da shi kana kokari a ramadan akalla ka samu sauka ɗaya ko biyu ko uku in so samu ne fa jama'a hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya nuna musulmi in so samu ne a duk kwana uku ya soke alqur'ani har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya soke alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci me ya karanta ba to idan kana so ka zama asalin abokin ƙur'ani to ka zama kana karance shi kana sauke shi akalla a kwana uku in wannan ba zai yiwu ba wala Allah ko baka haddace ba ko kuma a'a baka ma iya karanta ayoyin ba to babu laifi ka dinga karanta shi a duk sati kana sauke shi idan wannan ta gagara ka saka wa kanka duk wata mana kwana talatin kaga kullum zaka yi izu nawa izu biyu kuma wallahi izu biyun nan kwata-kwata ga alarama yana zaune in Allah ya sa ka iya karatun sosai izu biyu a minti talatin alarma ai zai karatu aiko minti sha biyar ma minti sha biyar yanzu ba za ka iya ware wa Allah minti sha biyar ka karanta littafinsa ba a wuni ba za ka iya ware wa Allah littafinsa minti sha biyar ka karanta ba kowanne sallah kaga in ma a sallah ne sall- salloli guda biyar nan kowace sallah karanta fefa biyu kawai tunda kowace raka'o'i guda biyu ana karanta abin nan fatiha da sura ne ko to sai ka karanta shafi raka'an farko karanta shafi ɗaya raka'a ta biyu ka karanta shafi na biyu shikenan in ma ba za ka iya zama ka karanta shi tiriyan tiriyan ba to ka saka shi a sallah duk sallah ka karanta shafi biyu a wata ɗaya ka sauke alkur'ani tas kawai ka jira ladanka gurin Allah amma saboda shaidan da rashin tsari irin namu mutum zai iya zama a hira da hi ta minti talatin ta awa ɗaya ta awa biyu ta awa uku ta awa biyar amma Allah ba zai iya zama maka ya karanta alkur'ani na minti talatin ba amma fa ya yarda a kafa temple a kofar gidansu a haukan dakali a fito da fararen kujeru ko a shimfiɗa tabarma haka ne ko ba haka ba alaktilafi ma ya fa'alahu nas gwargwadon abin da mutane suke aikata wa kansu na ɗebo wa kansu gulman maki ai ta zagin mutane da shi ai ta gulmar jama'a da shi ai ta ashariya akan shugabanni idan wane ya wuce a zage shi a ce yayi kaza kuma galibi labarun da ake ɗaukowa ake antiyawa kan mutane na rantse da Allah ƙarya ne Mu yawanci kawai an ce ya ce ne galibin wanda za su wuce a zage su ai mun ji labari an yi kaza shi da kansa ya ce mun ji labari in ka tambaye shi a ina kuka jiyo labarin ai an taɓa yin wata wata wata wata mai kamar drama a ƙasa a garin nan akwai wani mutum a garin nan da ake danganta shi zuwa ga wani mummunan abu kuma a shekariya ne kullum yana ta neman ina zai samu wanda yake faɗin wannan magana a kansa tarab wata rana a gidan biki kawai sai ya samu wata an sha gwate ya kai karo gwatan gidan biki jama'a kawai ta faɗi wannan magana ai wane ka ba ka ba ka ba to ashe akwai jikarsa a gurin kawai sai ta ɗauki waya sai ta kira mijinta ta ce to zo akwai kaza kaza to zo aka ce wancan ana sallama da ki ta fito yanzu mun ji kina cewa ai wane yana kaza yana kaza ce eh wallahi ita ma ji ta yi to a gurin wa kika ji ta ce yayanta ne ya gaya mata aka ce to mu je ki ɗauko yayan nan aka tafi gurin yayanta aka je aka tatumo shi aka ce wanta ne ta ce kai ne ka gaya mata cewa wane yana kaza ya ce eh lalle lalle a guri na ta ji amma ni ma ji ne aka ce to shikenan kai ma ji kai waye waye ya gaya maka ina fata an fahimta ya ce shi ma matarsa ne ta gaya mishi aka ce to je ka kira matar taka aka je wallahi malam sanda aka yi can ɗin kusan mutum goma isnadi ya yi tsayi dama kuma daga cikin hanyoyin da hadisi baya ba shi da ƙarfi sosai wajen inganci shi ne isnadin sai tsayi ko ina fata an fahimta don haka daga ƙarshe dai shi na ƙarshe wanda aka jiwo magana daga gurinsa ya ce wallahi shi ma suna ƙwallo ne da shi da abokan shi ƙwallo fa jama'a a filin ƙwallo an tafi half time an tsaya ana hutawa sai ya ji wani abokinsa yana faɗin magana aka ce ina abokin ya ce a'a abokin fa ba a tim ɗinsu ba a tim ɗin waɗancan ne shi bai ma san ina zai same shi ba yanzu kaga daga nan magana ta watsi abin da mutane suka iya kenan su zauna su yi maganganu su zagiwa na su zagiwa na su zagiwa ne amma abin da zai kai su zuwa tudun na tsira ba su dami da shi ba abin da ake so da kai shi wannan alkur'ani ruwan zafi ne ba shi da gefe ko ta ina ka taɓo shi yana nan daram abin da duk ka iya a cikinsa to ka yi ƙoƙari ka dinga karanta shi aƙalla kowane wuni muƙaddara izo ɗaya ka haddace to kullum karanta izo ɗayan sannan ka samu wani ustazu kuma a gefe yana ɗan ƙara ma ko da aya ɗan ɗaya ne aƙalla kana ɗan ƙaruwa ta nan kuma kana muraja'ar na baya ina fata an fahimta to da haka ake yin dabara da hikima duk dabaran da za ka yi a duniya in ba ka yi dabara ta nan ba kai wawa ne wallahi tallahi إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك Mm.
والله يقدر الليل والنهار na'am علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن Mm.
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
na'am وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا na'am وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
Mm.
هو خيرا وأعظم أجرا Mhm.
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
wallahi tallahi wannan ayoyin gaba ɗaya sun game mana uzuri an gama yanke uzuri akan kowa na rantsi da Allah wallahi in baka karanta alkur'ani ba duka zaka ta a lahira wallahi na rantsi da Allah kana musulmi ba abin da ka iya a qur'ani wallahi zaka ci duka a gaban Allah Allah waɗannan ayoyin sun gama wa kowa uzuri sun yanke wa kowa uzuri Allah san da ya kalli 'yan kasuwa ya ce su ma su ɗan taɓa ya kalli ma'aikatan gwamnati ya ce su ɗan taɓa ya kalli 'yan kwadago da leburori ya ce su taɓa kowa san da aka ce an san da irin ku kowa ya karanta abin da ya sauwaka masa wasu ma yaƙi suke yi Allah ya ce su ma ba a bar su ba ka duba da filin daga suke amma Allah ya ce ku ma ku ɗan taɓa kaɗan kuma a ce kai kenan musulmi ba ka da alaka da qur'ani kwata-kwata kuma ka ce kana so ka zauna lafiya da Allah wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana da alaka da qur'ani komai kankantarta amma dai a ce kana musulmi ka zo ka karanta qur'ani ba za ka iya ba ka iya karanta duk wani nobel ka iya karanta duk wata jarida ka iya karanta duk wani turanci in kana turanci hasara ma ake yi ko ba haka bane jama'a amma wai wannan kwakwalwar da ta iya wannan wai bata iya ɗaukar qur'ani ba wallahi ƙarya ne an gane magana da kyau barin ka aka yi a yi ta kissar wani bawan Allah shi duk wanda ya gamu da shi sai ce ya wani ka haddace qur'ani ya ce ya ce wallahi barin ka aka yi na fata an fahimta na ji na taɓa baku labarin sa kuma barin ka aka yi abin da ya faru shine babansa ne yana da yana so ya haddace qur'ani shi kuma yana ta wasa sai ya kira wani malami ya ce ni ya za a yi wani ya haddace qur'ani ne ya ce ina da yana fahimta an karanta masa ya ce ya ce wasa ne kawai yake in dai za ka yi danna da shawarar da za a yi haddace ya ce me shawara ya ce ɗaki za ka sama mana a gidanka a yi masa komai da ban ɗaki a ɗakin da komai a dinga kai masa abinci da abin sha kada ya fita a ɗakinsa ya haddace alƙur'ani ya ce ni kuma kullum zai shiga in bashi hadda in ya ga dama in na bashi in na dawo kar ya bani kawai dai ya sani ba zai fita ba sai ya haddace ina fata an fahimci magana shikenan baban ya yadda da wannan shawara aka samu ɗaki aka gyara aka yi komai aka sa shimfiɗi da komai da ruwa da komai da ka sani da safe a kai masa na karyawa da rana a kai masa abun nan da daddare a kai masa abun nan kullum malam ya zo a buɗe ɗaki in ya shiga a kulle ana jin su ta windows suna ta buga tilawa wata ran da ɗauka abun wasa ne in an bahi karatun in ya ɗan karanta bai iya ba sai ya nemi gado kawai sai ya kwanta sati ɗaya ya gaba a fito da shi ba ya yi kuka ya yi kuka sati na biyu ya gaba a fito da ya ga ya yi wata guda fa abin fa da gaske ne ai sai ya zaki aka ba shi hadda ya haddace wata ran ma in ya zo ya ce malam ka dawo an jima ina fata an fahimta zan ba da wannan a ƙara mu mata wallahi malam a cikin wasu watanni sai ga ya haddace alkur'ani malamin ya mar canki canki duka ya ji qur'ani gau ya zauna hadda daram shi ne ya kira baban ya ce to yanzu kan a fitar da shi ba matsala ya ce ya haddace ya ce kwarai da gaske iya nan kawai sai aka fitar da shi to tun daga ranar idan ya gamu da kai in kuka gaisa ya ce ya ka haddace qur'ani in ka ce a ya ce wallahi barin ka aka yi an ga kuma gaskiyarsa wallahi wallahi kai ma da da a daure ka billahi ladhi haddacewa ba kai Allah ya ce barin ka aka yi kawai yasa wallahi barin wasu aka yi mara wallahi wasu a cikin kunan suna da kwakwalwar haddacewa Allah kai wanda yanzu ka ba shi shafi biyu kafin mu tashin nan alarama zai iya karbar haddar ka haddace wallahi amma wasa kawai da tambele muka sa a gaba tun ya je iya awa biyu ana magana da shi mutum a tsaye fa wani zai iya awa ɗaya da rabi ana hira da shi a tsaye ko ba ka bane komanda wallahi a tsaye zai tsaya ana magana da shi awa ɗaya da rabi kuma maganar mata banza ba maganar kirki ba amma ba zai iya zuwa cikin masallacin anguwarsu ya zauna ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ko da aya ashirin ya haddace ba ya rayuwarka za ta yi kyau ta yaya za a yi rayuwarka ta yi kyau da irin wannan halin naka ba zai yiwu ba Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace da haka wannan littafi yana da ainihin wato albarka kwarai da gaske kuma karanta shi akwai alheri mai ɗimbin yawa da haka yake cewa huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin shine yake saukarwa da bawansa ayoyi bayyinannu liyukhrijakum min az-zulum liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa haske wa inna allaha bikum la raufur rahim lalle Allah madaukakin sarki dangane da ku mai rangwame ne kuma mai rahama ne sai ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me ya same ku ne ko kuma me ma zai hana ku ku ciyar da ainihin wato addinin Allah cikin tsakaninku da Allah walillahi mirathu samawati wal ard ka duba jama'a wannan ayar fa ka duba farkon ta bayan da aka yi maganar imani sai kuma aka yi maganar infaki sannan sai Allah ya zo ya sake yin magana akan Qur'ani da falalarsa da alherinsa Allah bai tsaya a nan ba sai sake magana akan infaki a tsakiyar ayoyin kuma can ƙarhe ma sai Allah ya ƙara magana akan infaki saboda me saboda a nuna maka ciyar da dukiya wallahi jama'a masu kuɗi ba na rantse da Allah inda Allah ya sa sun gane darajar abin da Allah ya basu wallahi tallahi da sun fi kowa rabo a duniyar nan wallahi tunda annabi ya ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ai magana ta kare saboda in ibada ne kuma zaka ga galibi masu kuɗin nan wallahi suna ibada da wahala ka ga alhaji wani ba da yawan ibada da wahala zai yi azumin nafila zai yi kaza zai yi kaza zai je umara zai je aikin hajji zai zauna ya karanta qur'ani zai yi nafilbili cikin dare to amma babbar matsalar su shine suna iya irin wannan abun amma Allah ba sa iya kuma daukar dukiya suna taimako da ita da yawa daga cikin su Allah bai musu wannan ni'imar ba amma in ba rahin taimako ba a ce a garin ku akwai billionaires billionaires amma a ce mabaratan da ba su wuce mutum dubu ɗari biyu ba a gari a ce ba a iya kwale su akan titi aka wadata su jama'a haka ne ko ba haka billionaires amma a ce har yanzu ana da mabarata mabaratan nan in ka je tashoshin nan duk zaka iya tattaro su gaba ɗaya nawa suke gaba ɗayansu kuma wallahi kowanne guda ɗaya inda ka kashe masa miliyan biyu ko miliyan uku ka gama da shi wasu zaka samu suna da gidajensu abinci ne kawai suke nema wanda ba su da gidaje a saya musu gidaje a gyara musu rayuwa akwai wanda suke da 'ya'ya wanda sun iya sana'a a ba su jari me a ciki gwamnati ta buɗe makarantu na koyawa masu nakasa sana'a a koya musu sana'o'i a ba su jari su ci gaba da rayuwarsu amma ka duba sai ka ga ga ƙasa ga gari akwai manya-manyan masu nera amma suka ga mutanen garin suna fama da bala'i da talauci saboda tsabar rowa irin ta masu kurmi ba sa son taimako wallahi kuma duk wani alheri da ɗan adam zai samu a duniyan nan na rantse da Allah bayan bauta wa Allah sau da kafa da aƙida da tauhidi ba abin da ɗan adam zai yi yanzu yanzu nan Allah ya bunƙasa al'amarinsa duniya da lahira irin ya dinga ɗaukar dukiyarsa yana taimakawa addinin Allah da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zaka yi da ya wuce wannan wallahi bayan imani da Allah da biyayya ga manzon Allah da ibada ba abin da za ka yi da zai haskaka rayuwarka duniya da lahira sama da menene sama da ainihin wato taimakon addinin Allah yasa Allah da ya tashi sai yake bayyana mana cewa shaidan shi yake hana mu samun alheri a shaitanu الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء gefe ɗaya aka ce
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Mm.
والله واسع عليم
Allah ya ce a shaitanu shaitan ya idu kuma faƙar shi yake muku alƙawarin talauci yana cewa in kuna ciyarwa kuna barwa za ku talauci wallahu ya idu kuma magafiratan minhu wa fadula Allah kuma yana muku alƙawarin gafara da falala daga gurinsa sai malaman tafsiri suka ce gafara a lahira in kana ciyarwa falala kuma a ina a duniya me falalar duniya Allah ya buɗa ma harkokinka su buɗe ka lura ka gani duk lokacin da ka zama kana ciyarwa kana taimako dukiyar ka karuwa take dan nassin alqur'ani ya tabbatar da haka wama anfaqtum وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه mm, وهو خير الرازقين wama anfaqtum min nafaqatin kuma aw nadartum mm, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wama anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na dukiya fa inna Allah yukhlifu Allah zai mayar muku da gurbi ko min shay'in wama anfaqtum min shay'in fa inna Allah fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na dukiya Allah madaukakin sarki zai mayar muku da gurbi har da kari wa huwa khairur raziqina domin Allah shine fiyayyen masu azurtawa duk wani mai azurta dan adam a duniya bai kai Allah ba balma idan ka ka samu arziki ta gurinsa to shi dai sababi ne amma wanda ya azurta ka waye ne Allah a waccan ayar kuma yace ma an faqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wallahu bima ta'maluna alim ko na jan haka ne karshen ayar wama an faqatum min nafaqatin abinda kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nadhirin ko kuma kuka yi bakance da shi kuma kuka cika bakancan fa inna Allah ya alamu Allah ya san da shi wama li zalimin min ansar jazakumullahu khairan Allah ya ce azzalumai ba su da masu taimakon su a lahira ma'ana idan ka zalunci kanka ta hanyar kin ciyarwa da kin taimakawa wallahi tallahi ka yi wa kanka asara baka yi wa Allah asara ba domin shi dukiyar tana nan a gurinsa tana nan a killace a taskace a ajiye kawai masu bukata yake nema ya basu na وما عند الله باق na وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ma inda kuma yanfadu Allah ya ce abin da ke gurin ku karewa zai yi fa wa ma inda Allah baqin eh haka kuma abin da ke gurin Allah yana nan tabbatacce wanzazze ba zai kare ba wala najziyannahum wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna Allah ya ce kuma wallahi za mu sakan yawa wato waɗanda suka yi haƙuri ladansu da mafi kyawun abin da suka aikata wallahi duk wani shela da duk wani talla Allah ya gama mana akan ciyarwa da taimakawa kuma ka zulzumci taimako da agaji da bayarwa ka ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai maka wallahi ba za ka taɓa taɓewa ba kuma ba za ka taɓa lalacewa ba ƙa'ida ce ta ubangiji Allah ya shirya da mu da haka yake cewa wa malakum la tunfiquna fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard wato gadan sammai da kasai a gurin Allah yake la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fath ba zai taba zama daidai da daidai da, da sauran ba wanda ya ciyar kafin ai fatuhu makka wa qatala kuma yayi yaki ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu waɗannan sun fi girman daraja sama da waɗanda suka ciyar min ba'du bayan an yi fatuhu makka wa qatalu kuma suka yi yaki sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna sannan kowanne daga cikin su Allah ya masa alkawari wanda yake mai kyau malamai suka ce duk inda Allah ya yi amfani da alhusna mafi yawancin guraren ana nufin menene aljanna ne للذين أحسنوا الحسنى وزيادة Mm.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة Mm.
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce lillazina ahsanu alhusna lillazina ahsanu tabbatacce ne ga wanda suka kyautata menene kyautatawa shine suka yi kalmar la ilaha illallah kuma suka yi abin da ya dace wajen aikin addini alhusna to suna da alhusna mecece alhusna ita ce aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da sahabban shi Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala dhillah fuskokinsu ba za su haɗu da kunci da kaskanci da taɓewa a ranar tashin alkiyama ba ula'ika ashabul jannati ko waɗannan su ne yan aljanna kun fiha khaliduna za su dawwama a cikin ta an gane maganar da kyau ko saboda haka da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullan wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawarin alhusna alhusna din ita ce aljannar firdausi kamar yadda malaman tafsiri suka tabbata لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم Mm.
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة na'am وكلا وعد الله الحسنى Mm.
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allah ya ce la yastawul qa'idina minal mu'minina ghayra ulil darari wal mujahidina ba zai taba yiwuwa ba su zamanto daya waɗanda suke alqa'idina wanda suka zauna a cikin gida ko a gidajensu daga cikin mu'mine da suka bawa Allah uzuri ko suka ba manzon Allah uzuri cewa ba za su samu zuwa yaki ba ghayra ulil darari in ba waɗanda suke da matsala ba wal mujahidina fi sabilillah da waɗanda suka tafi jihadi don ɗaukar kalmar Allah ba zai taɓa yiwuwa su zamanto ɗaya ba wato muminan da suka samu uzuri da kuma waɗanda suke ba su da lafiya da suka ba wa manzan Allah uzurin cewa ba za su samu damar zuwa yaƙi ba ladansu ba zai taɓa zama ɗaya da wanda suka samu damar fita ainihin wato wannan yaƙi ba ina fata an fahimta bi amwalihim wa anfusihim suka fita da ainihin wato dukiyarsu da kuma menene a kawunansu Allah ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal mu- alal qa'idina daraja Allah ya fifita mujahidai da suka tafi da dukiyarsu da kansu akan waɗanda suke zaune a gida Allah ya fifita su da wata daraja ta musamman ta musamman amma sai Allah ya ce wa kullam wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin wanda larura ce da gaske ta sa ba su samu damar mai ba fita ba ko kuma rashin lafiyar ne yasa ba su samu damar bai ba fita ba amma su waɗancan lafiyar su kalau ba larura suka ɗebi dukiyar suka fita tunda su wannan larura ce ta gaskiya ba zilliya suka yi ba Allah ya ce kowa na masa alkawarin abu mai kyau shine aljannar firdausi amma tare da haka sai Allah ya marmaza ya ce wa faddala Allahu almujahidina alal qa'idina ajran azima Allah ya fifita mujahidai akan wanda suke zaune a gida da wani lada wanda yake mai girman gaske wato wanda ya yi fa ba zai taba zama daidai da wanda bai yi ba fa in dai ka yi to ba yadda za a yi ku haɗu da wanda bai yi ba ko da shi wancan wanda bai yi ban ba wai ganganci ne ya sa bai yi ba larura ce wallahi wallahi al- a gu- darajar su a gurin Allah daban take jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda haka in ka samu dama kar kai wasa da ita an gane magana ka samu dama kar kai wasa da ita saboda iya damar kenan ta iya yiwa gobe baka da wannan damar kaga idan gobe baka da ita to da wanne zaka samu wannan aikin alheri ta kubuce kuma ta tafi kenan yasa masu dukiya da masu kuɗi ku fito da kuɗi ku taimaki Allah ku taimaki addinin Allah ku taimaki mutane gwargwadon abin da kuka samu shin ba kwa ɗaukar darasi ne kaga mutum ya samu kuɗi malam ya tara kuɗi ya tara kuɗi wani ma ya yi aikin alherin daidai gwargwado amma tare da ya yi aikin alherin wallahi malam za ka ga ya kwanta musu ya bar kuɗi masu yawan gaske masu yawan gaske yanzu kalli rayuwar alhaji alkasim mai nama allah ya gafarta mishi ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi alkasim mai nama na jima ban ga mai dukiyar da yake da ma'anar mai wadata irin alkasim ba na rantse da allah zai yalwata wa gidan shi yalwata wa matan shi haka kawai zai tara matan shi ya ce kowace ga dubu ɗari biyar biyar ta je ta yi wa iyalanta hidima haka kawai ba roƙarsa suka yi ba ba komai wannan ni da shi yake gaya mu ni da shi yake gaya mu wallahi haka kawai in ya ga wani mutum ya bashi tausayi wucewa kawai zai bai san shi ba wallahi ya bashi tausayi sai ya tura wani yaron sai ya ce ka je ka wancan mutumin magana sai ya zo sai ya shiga da shi wani lungu kawai sai ya dauki dubu hamsin sai ya bashi ce yaro wannan ta mai ce a baba ka je ka dan warware abubuwa haka kawai akwai lokacin da na je gurin mahaifiyata galibi idan zan yi tafiya nakan gaya mishi saboda shi ma in zan yi tafiya yakan gaya mu to ahe dabara yake mu so yake in na faɗa ya ce to ga gudunmuwarsa a tafiya to da na gane sai na daina gaya mishi to wata rana na je gurin mahaifiyata na dawo sai na ce bari in tsaya a gurin sayan sai da naman in saya wa iyalai nama da dan kankana da waye in tafi da su an gane maganar da ke ku alaran ma yace masha Allah wallahi malam sai na tsaya na gama sayayya ina ta buya bana so ya ganna ashe ya hango ni sai da na gama na je zan higa mota yace Allah ya kama ka akara maka Allah nace ashe ka ganni yace wallahi na ganka sai na ajiye kayayyaki a cikin mota sai na zo muka gaisa da shi yana kallo na sai ce malam daga ganin ka alamar daga tafiya kake to ni ka san su malaman hadisi ba sa ƙarya to ɗaliban hadisi ba sa ƙarya malaman mu sun koya mana cewa ku ɗalibin hadisi baya ƙarya dole na nace masa wallahi lalle daga tafiya nake yace kad dai gurin mama ka je nace wallahi daga can nake yace malam baka kyauta min ba yace nace ka yi hakuri wallahi yana yin haka sai ya ɗauko kuɗi naira dubu ɗari a aljihun shi sai bani sai ce to ga wannan ka je ka warware matsalolin da ka ka san mata yanzu ka tafi sun cima bashi to ka je maza ka biya ina fata an fahimta saura kuma kai harkokinka da su wallahi tallahi kaga abin da na guda sanda Allah ya kawo shi kuma alƙasim mutum ne wanda in ka zauna da shi kai mu'amala da shi zaka gane duniya bata dame shi ba ya yi amfani da kuɗinsa wajen taimakon addini ni ban san iya masallatan da alkasim yanzu akwai masallacin mana na locust ga baba ibrahim shi ne ya rufa mana step tiles na wannan masallacin ban san guraren da na gaya wa alkasim ya je ya aikin addini ya je ba zan iya lissafa wannan gurin ba duk inda na samu labari ko aka zo aka samu na ce a je a same shi wallahi in dai aka ce daga gurina ne magana ta kare to amma tare da haka wallahi tallahi duk da morar kudinsa da ya ta hanyar taimako sadaka kyautatawa agazawa tallafawa yin addini yalwata wa iyalai tare da haka na rantse muku da Allah idan aka gaya maka dan ina daga cikin wanda muka yi aikin tattara gadon alkasi na rantse da Allah dukkan mu ba wanda bai yi mamakin kudin da bawan Allah nan ya samu a rayuwarsa ba tare da wannan ayyukan alherin da yake yasa ita bayarwa ba ta rage dukiyar bawa haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yin alheri baya rage dukiyar bawa wallahi inda zai gane dukkan mu san da muka yi mamakin ya aka yi wannan bawan Allah ya samu wannan kuɗi wallahi tallahi to ka sani ya kai mai nera Allah ya ƙara maka girma ya ƙara ma daraja amma ka sani nera ka wallahi wallahi aikin da za ta yi ma a nan duniya ne kana tattarawa in ka tafi lahira magana ka ta kare wallahi so da haka mu yi hakuri mu ɗebo mu bayar kar mu ta mutuwa muna barin kuɗaɗe gidaje shaguna waye filaye waye waye da shauransu wanda ba zai maka amfani ba Allah ba mu ikon taimakawa Allah kuma ya ba mu ikon ci gaba da abun nan akwai sauran aya ɗaya da ta saura mana a wannan ja gobe in mun zo insha Allah ta'ala za mu ƙarasa ta sannan sai mu shiga ja na gaba da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ok har ilo Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana ci gaba da ba da taimako na asusun marayu akwai abubakar ah, tanimu ya ba da naira ɗari biyu akwai muhammad nasir ya ba da naira dubu ɗaya akwai babayo usman ya ba da naira dubu biyu akwai abin nan abdullahi bello bajo a menene bojude ya ba da naira ɗari biyar akwai muhammad sadiq aliyu ya ba da naira dubu ɗaya akwai abdulrahman yunusa ya ba da naira dubu biyu akwai mubarak adamu muhammad ya bada naira ɗari biyar akwai wani ba suna ya bada naira ɗari akwai umar muhammad ahmad ya bada naira dubu ɗaya akwai hassan aminu ya bada naira dubu ɗaya akwai abdullahi abubakar ya bada naira dubu ɗaya akwai sharhabilu mustapha ko ya bada naira dubu biyu akwai ɗahiru sa'idu ya bada naira ɗari biyar akwai abdullahi adam ya bada naira dubu biyu akwai umar muhammad ya bada naira ɗari uku akwai jamilu aminu ya bada naira ɗari uku akwai magaji abubakar ya bada naira ɗari biyar akwai murtala abubakar sadiq ya bada naira ɗari biyar akwai muhammad mubarak ya bada naira ɗari uku akwai wani ba suna ya bada naira ɗari biyar akwai wani ibrahim ba sakonnam ya bada naira dubu ɗaya akwai haruna ya bada naira ɗari biyar akwai sa ya bada naira dubu biyu ya bada naira dubu biyu to sannan akwai akwai hamisu ahmad ya ba da naira ɗari biyar akwai menene ra'is ne ko ko ra'isa ra'is ne wannan rabi ne ok rabi ibrahim ta ba da naira ɗari biyar akwai ibrahim abdullahi ya ba da naira dubu ɗaya akwai babba ablatu ko ablatu babba kenan ya ta ba da naira ɗari biyu akwai sadiq a- a- abdulhamid ya ba da naira dubu ɗaya akwai tukur muhammad ba a menene ba, ba noma ne ko ba noma ya bada naira wannan dubu nawa ne ɗari biyar ne ko akwai wani abin nan bala abba ya bada naira ɗari biyar zunzurutun kuɗin da muka samu a yau naira dubu ashirin da hudu da naira ɗari tara jiya kuɗinmu naira dubu ɗari ne da ashirin da biyu da ɗari uku da saba'in yau kuma dubu ɗari biyu da dubu ash
dubu ashirin da hudu na kawai ok na wannan da kun yi ciko kuwa to don haka dubu ɗari dubu ashirin da hudu da ɗari tara muka samu gaba ɗaya kuɗinmu yau kuma shine naira dubu ɗari da arba'in da bakwai da ɗari biyu da saba'in an gane ko allah ya saka wa waɗanda suka taimaka allah ya biya su da aljannar firdausi insha allahu ta'ala sai mu kafin addu'a akwai wani ban Allah da ya kawo alkur'ani guda biyu ce kasuwarsa ce take take fama da jarrabawa a Haka.
ƙarshen ya kawo sadaka a roƙa masa Allah Allah ubangiji sai ta masa hakokin kasuwancinsa na'am akwai wanda kuma yake